فر الشيطان إذ كان فاروقا فللنار من سماه ذراع وابن عفان بالأياد التي قال إلى المصطفى بها الإسداء حفر البئر جهز الجيش جيش أهدى هدي لما أنصده الأعداء وأبى أن يطوف بالبيت إذ لم يدن منه إلى النبي فناء فجزته عنها بيعة رضوان يد من نبيه بيضاء أدب عنده تضاعفت الأعمال بالترك حبذا الأدباء وعلي سنو النبي ومن دين سنوي سنوي سنو النبي ومن دين فؤادي وداده والولاء والوزير ابن عمه في المعالي ومن الأهل تسعد الوزراء لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء وبباقي أصحابك المظهر ترتيب فيما تفضيلهم والولاء الترتيب نعم الترتيب فيما تفضيلهم والولاء طلحة الخير مرتضيه رفيقا طلحة الخير طلحة الخير مرتضيه رفيقا واحدا يوم فرة رفقاء, رفقاء وحوائلي كالزبير أبي قرن
أبي القرن أبي أبي القرن الذي أنجبت به الأسماء به أسماء والسفيين تو والسفيين توأم الفضل سعد وسعيد إذ أدت الأصفياء وابن عوف من حنت نفسه الدن هونت نفسه من هونت نفسه الدن يا ب- يا ببذل ي- يمده إثراء والمكنى أبا عبيدة إذ يعزي إليه الأمانة الأمناء أمانة أمانة الأمناء نعم وبأميك نيري فلك المجد وكل أتاه منك إتاء وبأم سبطين زوج علي وبنيها من حوته الأباء ومن هوته الأباء ومن حوته الأباء وبأزواجك اللت وبأزواجك اللواتي تشرفن بأنصانهن منك بناء الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب من ذنوب أتيتهن هواء قد تمسكت من وادك بالحبل الذي من ودادك من ودادك الحب بالحبل بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء وأبى الله أن يمسني السوء بحال ولي إليك انتجاء قد رجوناك لأمور التي أبردها في قلوبنا رمضاء وأتينا إليك أنصاء فقر حم- حملتنا إلى جناء الأنضاء وانطوت في صدور حاجات حاجة نفس ما لها أن ندى يديك انتواء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar juma'a sha hudu ga watan safar wata na biyu a kalandar musulunci hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan oktoba watan goma a miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil wara wanda aka fi sani da alhamziya wanda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta muna roƙo Allah ɗauki sarki shi ya fi masa kurakuransa wanda kuma shine darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka da za mu tashi shafi na talatin da biyu a satin da ya gabata mun tsaya inda yake magana akan falala da kuma darajoji na sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman wayanda suka fi kowa falala suka fi kowa daraja su ne alkhulafa'ul arba'a abubakar sannan umar sannan Osman sannan Ali wannan dukkanin ahalin sunna wal jama'a sai ittifaki akan cewa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa'annan sun fi kowa daraja sun fi kowa falala kuma bisa wannan tartibi bisa wannan tartibi aka fara da shi abubakar sannan umar sannan shi Osman sannan shi ali a to yayi magana akan sayyidina abubakar ya faɗi kaɗan daga cikin darajojinsa da irin gudunmawar da ya baiwa addinin musulunci sai shiga bayani akan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da shi ma ya fara bayani a kansa da irin yadda yake da kyakkyawan shugabanci ta yadda shugabancin nasa ta yadda shugabancin nasa yana kunshe yana cike da adalci wannan adalci shi zai sa zamanka dan uwa gare shi to idan baka rike gaskiya ba wannan ba zai amfane ka a wurinsa ba sannan zamanka baka da alaka da shi indai ka rike gaskiya to kai ne na kusa da shi to banda wannan kuma sai ci gaba da bayani akan darajoji duka dai wannan yana raddi ne akan shi'a rafida wayanda su a wurinsu wayannan sun fi kowa ma lalaci eh sun fi kowa lalaci a wurinsu maganganun da suke faɗa kan wayannan bayan Allah wasu maganganun ma ba sa faɗuwa don ba su da daɗin faɗa ba su da Allah ya faɗi darajarsu ya ba su shahada ta tsarki da daraja to ko wanda ma bai kai matsayi irin nasu ba wasu maganganu ba za a iya jingina masa ba kira abin da suke rubutawa a cikin littattafansu musamman shi sai da na umar saboda a zamaninsa shi ya karya daular ta faris to wannan su tun da asalin su dama mutane ne masu bautar wuta maguzawa ne wanda su suka haifi shi'a wanda cikinsu akwai yahudawa akwai kuma larabawa to ya ci gaba da cewa farra minhu shaitanu idh kana faruqan falinnari min sanahun bira'u farra minhu shaitanu a shaidan farra minhu wato yana gudu minhu daga sayyidina umar ba sa haduwa wala hadisi ya tabbata akan haka cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran littattafai annabi ya tabbatar da wannan cewa shedan ba sa gama hanya da sayyidina umar ba wata hanya da sayyidina umar zai bi to face shedan sai ya nemi wata hanya wadda ba to wannan shine yake ishara akan akan wannan wannan karama ce min karamatihi radiyallahu anhu if kana faruqan to me ya kawo wannan daraja yace iz zarfiya saboda a lokacin da ya kasance ko kuma dama ya kasance tun lokacin da ya musulunta faruqan mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sai da umar radiyallahu anhu to sai ce ai falin nari ya tabbata ga wuta imbira'u shafewa shine alimbira shafewa ya tabbata ga wuta min salahu daga hasken shi shi sai da na'umar abinda yake nufi shi ne shi shaidan dama ƙur'ani ya gaya mana cewa an halicce shi ne da wuta halakata ne min nari ka halicce ne daga wuta da shi kuma na Umar hasken da sanadarin hasken da ke tare da shi da ƙarfin imani da son gaskiya da wutar da ita ce sanadari na halitta shi shedan to su ne abba su gamuwa shi yasa shedan ba zai iya gamuwa tare da na Umar ba saboda hasken na Umar na imani da karabar da Allah ya bashi ya fi ƙarfin wannan sanadarin na wuta na shi shedan kuma koda sun haɗu bisa kaddarawa to hasken nasa zai goge wannan wuta ta shishe ɗan ɗin ba sa haɗuwa ba abu ne wanda za a kwatanta ba to wannan dai duka yana bayani ne akan abin da ya shafi matsayi nashi wabni affana zil ayadin lati طال إلى المصطفى بها الإفداء حسين أكو شين ابن عفان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه دم عفان ذي الأيادي ما أبوتي كوتتك ما أبوتي نئمومي التي ودونا النئمومين يتشي طال بها الإفداء bayar da ita ya dawwama ilal mustafa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-isda shine bayar da kyauta da yawa kamar ma baka son dukiya to wayannan nemomin da Allah ya bashi da wayannan darajoji na dukiya da Allah madaukakin sarki ya bashi to bayar da wayannan ni'imomin ya dawwama shine ma'anar tala biha al-isda'u bayar da su ya dawwama ila al-mustafa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a linzali ma'ana duk sanda annabi ya nemi a bayar da wani abu sayyidina Usman yana bayarwa shi baya rikewa dan baya jin tsoron talauci kuma sai Allah ya taimake shi cikin sahabbai yana cikin manya-manya waɗanda Allah ya baiwa arziki Allah ya ba shi wadata kwarai kwarai da gaske tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa ne babba to shi da zai lissafa kaɗan daga cikin gudunmuwar da ya baiwa addinin musulunci su kuma masu zaginsa da su kasa da aiban tashi don su ji su kome suka wa addini to shi da ya ce hafaral bi'ira jahazal jaisha ahadal hadiya lamma an saddahul a'adau wannan kaɗan ne daga cikin ababen da sai da na umar a usman yayi na farko hafaral bi'ira ya tona rijiya ita wannan rijiya ita ce ake kira bi'iru rumata wata rijiya ce a garin madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ko ba madina um dama ƙasa ce a wannan lokaci ruwan madina ba su da daɗi kusa a wannan lokaci wannan rijiya ita kaɗai ce adda ruwa masu daɗi waɗanda za ka ɗiba ka sha ka ji daɗi duk sauran rijiyoyi ga wayon mare-mare to ana da sha ne kawai tsawa mishkila kuma tana ƙarƙashin mulkin wani ba yahudi ne wanda shi kuma ba musulmi ba ne shi ya tona abussa kuma ya tona ta ne da niyyar kasuwanci sayarwa yake yi ga kowa in kana saye an ce duk wasaki guda mudu guda ake bayarwa na alkaba so da haka mun san wasaki ko? to wasaki guda nata ita wannan bi'ir ruma din to mudu guda za ka bada na alkama ko na dabino to ruwa sun yi tsara ko ba su yi ba to kuma sauran sahabbai kaga baki ne kuma in ba ita ka sha ba to ba za ka ji daɗi ba duk ruwan da za ka sha ba za ka ji daɗi na cewa ka sha ruwa ba to ana nan haka wasu kuma talakawa ne cikin waɗanda suka musulunta tun da galibinsu hijira suka yi da yawa sun baro dukiyoyinsu a garuruwansu sun zo madina domin ƙarfafa musulunci to abin ya tsananta kwarai da gaske da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma ga shi ba yahudan cewa ko da rana ɗaya ce ya taimaka ya dinga bayar da ita sadaka ya ce sai dai in saya za a yi to shi ne sai da na shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbari sai ya hudu ba cikin hudu sa daga ƙarshe yake cewa man yashtari bi'ra rumata falahul janna waye zai sai rijiyar abin nan bi'in ruma amma shi kuma yana da sakamakon aljanna sai da na usman miki ya ce ana ya rasulallah aka ji aka tambaye ba yahudi to akwai ruwayoyi daban-daban nawa za ka sai da rijiya wata ruwaya ya ce a shi sai dai a sai kwana guda ya zanya an saye wannan yini to na wanda ya saye ne da kuma wanda a ƙarƙashinsa to sai sai da na usman ya sai kwana biyu ma'ana in sai da na usman da mutanen da ya baiwa dama suka yi kwana biyu suna sha to sauran kwanakin kuma na shi bai yahuda ne ya ce abinda zai saidawa zai sai sheta dinari dubu goma su wayannan kwanaki biyu din darhami afwan darhami dubu goma an gane kamar a ce miliyan ɗari misali a rijiya ta yi tsada to haka aka yi haka aka yi da aka taɓa tafiya sai ga ai shi dama kuɗi yake so tunda an neme ya bayar sadaka ya ce a shi ɗan kasuwa ne ciki yake cin abinci ya ciyar da iyalinsa da matansa ya yi lalurori da kaza da kaza da sauransu to da ƙarshe sayan nemi ma in ana saye gaba ɗaya su to shi ne sai sayi da na usman aka sake sayan abin da ya rage sai aka sake tura mai kuɗi wata riwaya kuma an ce a gaba ɗaya ya sai wannan rijiyar raƙumi ɗari aka yi jinga aka yi ciniki sai na usman ya ɗauko rakumi ɗari ya bashi ya an su makullin rijiya ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gata ya ba Allah ya ba manzo Allah ya ba masu imani wa zai iya wannan wannan shi ne tarihin beru ruma shi kenan sai ta zama daɗa available ko duk lokacin da kake bukata ka zo ka sha ruwa ka zo ka sha ta zama ta sadaka to abu na ɗaya kenan na biyu kuma jahazal jaisha sai da na usman kuma ya shirya runduna ta yaƙi yaƙi na ƙarshe a musulunci shine abin nan abin nan jaishul usra shine gazwatu tabuk wanda aka yi a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yaƙi ne kusan wanda ya tsara tarihi abin da yasa yaƙin badar da uhud suka fi shi matsayi saboda shi su an gwabza an samu shuhada kuma an yi su lokacin da musulunci ba ya da ƙarfi yakin badar shekara ta biyu aka yi shi yakin uhud shekara ta uku bayan hijira kaga lokacin musulunci baya da karfi shi kuma gazwatu ta buka an yi shi ne shekara ta tara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kusan barin duniya to amma ba a taba yakin da aka tara dan mutum kamar sa ba ba a taba ba saboda mutane ne waɗanda za a yaƙa waɗanda sun kware da yaƙi sun sun shirya sun tanadi duk abin da ake bukata na yaƙi kuma aka yi daidai da lokacin ana cikin yunwa ba abinci kuma ga zafi zafin rana da yawa ga sojoji da sun zuwa jihadi amma ba guzurin da za a je jihadi ba guzurin da za a je jihadi to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yayi tanadi kwarai da gaske gashi an sa alƙawali ga ranar da za a haɗu da su amma kuma babu abinci ƙasa ba dabbobin hawa don ne annabi ya hau mimbari ya yi wa'azi ya girgiza zukatan sahabbai shi ma ya kwaɗaitar kan cewa a taimaka tunan ne annabi yana cikin hudu ba sai da na usman ya miƙe tsaye ce ya rasulallah na ba da raƙumi ɗari tare da abincinsu da abincin waɗanda za su hausu da makamai ba wai raƙun manzalla ba a kai soja iyaka ka kawai a ce a zo gashi ga kayan yaƙi ga abinci ga komai hawa kawai za kai annabi ya ci gaba da hudu ba kuma can can can sai da na wasu ya ce na ƙara raƙumi ɗari biyu su ma da abincinsu da makamansu da komai nasu da abin da ake bukata annabi ya ƙara hudu ba hawaye saboda babban jihadi ne can can can sai da na usman shi ma ya abin nan yadda ake faɗa ku ya yi caji ya ce ya rasulala na ƙara raƙumi ɗari uku to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya soko daga saman membari ya dafa kansa da Usman yace ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yau ba abin da zai cutar da Usman duk abin da zai yi banda yau banda yau duk abin da zai yi nan gaba ba abin da zai cutar da shi radiyallahu ta'ala banda wannan kuma annabi wansa haki ya sake hawa mimbari kuma ya kudu ba sai da na wasu mai sake miƙewa ya ce ya rasulullah na ba da darhami dubu ɗari ban da wancan darhami dubu ɗari kai a takaici dai kamar yadda alwaƙidi ya kawo cikin almagazi nashi sulusul jaish ɗaya bisa uku na yakin duka sai da na usu mai ya ɗauki nauyinsa wajen mutum akalla akalla sojan da aka tara wannan lokaci ya kai dubu goma mutum kawai banda dabbobi da sauran makamai da sauransu to kashi uku duka na sayi na usman to wannan shine jeshul usra sau da aka sayi na usman ya sake samun wata certificate ta aljanna ya sake samu radiyallahu ta'ala anhu ahadal hadaya haka kuma ya tanadi dabbobi na hadaya lokacin da za a je umra lokacin da aka yi sulhun hudaybiya shekara ta shida bayan hijira ta wannan lokaci shi ma an ce wata riwaya an ce ya tanadi raƙumi hamsin wata riwaya an ce ya tanadi raƙumi ɗari da niyyar yan an je a yanka a raba ma talakawa to shine yake ishara anan lamma an saddahu al'adau lokacin da kafirai makiya suka kange annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce lallai lallai ba za su yarda shi shiga madi'a maka yayi dawafi ba yayi dawafi umra to dan an yi alkawali da su na shekara goma da shi annabi da su kan cewa za a yi shekara goma na zaman lafiya ba wanda zai taba wani to kuma shekara goma din ba su cika ba shi kuma annabi yana so ya zo ya yi umara to kame a shiga sai ya aika musu sako cewa to zai shigo makka amma fa ba da niyyar yaki ba saboda alkawalin da an kai dama yana nan zai yi dawafi ne ya yi umara ya koma suka ce ba su yadda ba aka yi aka yi suka ce ba su yadda ba to nan ne sai ce masa yadda usman ba wanda zai iya zuwa ya magana da mutanen nan in ba kai ba saboda kai kana da nasaba kana da kaza kana da kaza kana da kaza a cikinsu ya je ya same su ya ce musu to ga manufar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa ku bari ya shigo ya abin da ya kamata suka ce a'a shi dai in yana da ra'ayi ga daki na ya je ya dawafi ya san inda yi amma annabi kam da jama'arsa ba mu yadda ba ya ce shi ko ba zai taɓa yin abin da manzon Allah bai yi ba ba zai taɓa ba to shi ne yake ba da bayani a nan wa a ba an ya tsufa bilbait shi ka ya ƙe ya ɗawafi a wannan a ɗakin ka'aba bilbait iz lam yadnu miye dalili iz saboda lam yadnu minhu ila nabiyyi fina'u farfajiyar wannan ɗakin shine fena'u lam yadunu minhu ilan nabi bai kusanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana tun da annabi bai kusanta ɗaki ba shi ko ba zai kusance wannan ɗaki ba to da haka yace musu shi ba zai yi ba ba zai ba zai yi ba to nan ne dai sai ga labari ya fito cewa an kashe sayyidina usman amma kuma labarin ba ingantacce bane to nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama karkashin magariya sai ya ce to ku zo a yi mubaya lallai in sun kashe Usman to za mu yake su don sun walwale alkawari ko ba haka ba dama Allah ya bamu dama in mun yi alkawari da su in sun cika mu cika musu in kuma sun saba Allah ya bani dama in yi watsi da alkawarin su kamar yadda suratul anfal ta yi bayani to dan ne sai aka yi wannan mubaya wadda ake kira bai'atul radwan إيه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأن الشجرة إتتي مغريا تشيني فجازته آه يد يد يد من نبيه حنو النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء ودتك فراقل fajazathu fajazathu ta saka masa shi sayyidina Usman anha akan wannan alkhairin da yayi akan waɗancan ayyuka da da wannan kin dawafin da yayi bi bai'atir ridwani shine da mubaya'a ta yarda ubangiji lokacin da kowa ya mubaya'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya daga hannunsa na hagu ya ce hazihi yadu Usman so da haka na yi masa mubaya a madadin shi ɗan shi a yanzu bai gane a yanzu bai gane wannan karatun ba ita to na yi masa mubaya daga ƙarshe dai sai ta bayyana ba su kashe shi to wannan shi ne abin da yake bayani a kai عدب عنده تضاعفت الأعمال بالترك حبذ الأدباء to wannan abin da sayyidina Usman yayi adabun ladabi ne kayan kaina zaka ce a to shikenan tunda kun bani labarin zan yi dawaki naje sai ya ce a shi kam tun bai shiga gaba annabi ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi shi kam bayyan abin da annabi bai ba to wannan tarbiyya kenan hmm adabun indahu ladabi ne wanda yake a wurin shi sayyidina Usman wanda a dalilinsa tada'afat al-a'mal ayyukansa na alkhairi Allah ya tuninninka su ya tuninninka su ta fuskar lada me dalili bitarki saboda barin dawafi sun neme shi ya dawafi yace ba zai yi ba habbazal uda babu ma dallada masu tarbiya masu ladabi irin su sayyidina Usman kai ma na ina zaka yi wannan an zo da wani abu annabi ya baka ce a'a eh tarbiya kenan eh amma duk wanda ke yin abin da annabi bai yi ba ba da tarbiya ba da tarbiya ya shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai hankali bai shiga gaban ubansa yana tafiya ko gaban malaminsa to kaga wannan a hankalci kenan uba ma malami ma to bale malamin malamai uban uwaye eh abul abai sallallahu alaihi wasallam bale har a ce maka abu kaza manzo Allah bai bai ka ce to mi dan bai ba annabi ba wasa bane to sayyidina Usman akwai wani malami da ya rubutu kan ire-iren waɗannan abubuwa gudunmuwar sayyidina Usman akan addinin musulunci ba wani aikin alkhairi a ku duba lokacin da aka abun nan aka yi wata yunwa bayan an tura fatake su je su ɗauko abinci wanda ya tura shi sai da na usman a je sham a ɗauko abinci a zo a sayar mu talakawa a madina da ƙanƙanin farashi a wannan lokaci bayan raƙumin sun dawo raƙumi ɗari ne kowane da lodin abinci sai da na usman ya kasa su kashi biyu abincin da suka ɗauko ya kawo manzon Allah ya ce a raba mu talakawa kuma haka aka yi aka raba mu talakawa to duk wannan yana daga cikin alkhairai da shi wa aliyin sinwin nabiyyi to sai na hudu shine ali ibn abi talib radiyallahu anhu sinwin nabi shi shaƙiƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh saboda haka banda musulunci wannan kadai ya isa ya zama daraja gare shi to su shi'a abinda ba sa so dan me da ake kawo shi karshe eh ai sayyidina usu abubakar ai ba dangin annabi bane sayyidina umar shi ma ba dangin annabi bane sayyidina usman shi dangin annabi ne amma da ɗan nisa ba kamar sai da na Ali ba to me yasa ake kai shi ƙarshe wanda shi ne bakin cikinsu shi ne bakin cikinsu to kuma wannan abu ne wanda tun zamanin sahabbai haka suke kawo su su abdullahi dan umar da makamantansu duka in sun tashi ambaton sahabbai haka suke kawo su bitartib abubakar umar usman ali haka suke kawowa wasu kuma suna tawakkufi in sun zo su ce abubakar umar to tsakanin usman da ali sai su yi tawakkufi wasu suna gabatar da ali sannan usman wasu suna gabatar da usman sannan ali to shine ma'anar sinwe sinwo a nan amma an gani asinu ɗaya daga cikin ma'anoninsa a larabci shine al'akhu shaqiq dan uwa wanda yake na shakiki an gani to shine abin da yake nufi dan uwan shi na shakiki ma'ana da mahaifinsa da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama shakikai ne shakikai ne a gari da shi abdullahi da shi abu talib mahaifin sayyidina ali uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to kaga akwai zumunta akwai zumunta mai ƙarfi kuma kun san duk da bai musulunta ba shi abu talib amma kun ga irin kariyar da ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta a baya lokacin da suka nemi ya bashe shi su kashe shi waman shi sayyidina ali shine wanda dinu fuadi addinin zuciyata ya ce wadaduhu shine ƙaunarsa soyayyarsa walwala'u kuma da jibintarsa ƙaunarsa da soyayyarsa da jibintarsa shine addinin zuciya ta mana yana ƙaunarsa don kan ɗan shi ya ce to ai ku ba ku son ahalul baiti da kaji ɗan shi ya ce ba a son ahalul baiti ba na ba a son sai da ali kuma ba a son 'ya'yansa da shine ya ce maka a'a son sai na ali so ne to addini ne na zuciyata kaga magana ya kare hmm? walwaziraini eh, walwaziri kuma shine mataimaki ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibn ammihi kuma dan baffansa ne fil ma'ali wajen darajoji sai ke cewa wa min al ahli daga cikin iyali tas'alul wuzara'u ake samun mataimaka su ma su zamo manya ma'ana in kana babba to cikin iyalanka ma su ma sai su zamo manya albarka eh, misali kana babba sai ka haifi yaya eh to wannan darajar taka ta jayo ma yaya muddin ba su kauce ma hanyar ubansu ba to haka in malami kake ka haifi ɗa shi ma tashi ya karatu to ya samu darajar ka amma in bai karatu ba to wannan ba ɗanka ba ne innahu laysa min ahlika eh ko ba haka ba to menene amfanin kai da kai malami shi jahili wannan ai ba ɗanka ba ne ba ɗanka ba ne shine abin da Allah ya gaya wa annabi nuhu eh innahu amalun ghayru salih to Allah ya gyara saboda bai yi karatu ba bai karbi addinin musulunci to wannan shi zai nuna maka duk wanda ya bar ubanai uban da yake na kirki to ba su sari eh shi yasa daga wannan rana Allah ya ce ma annabi Nuhu ka cire shi daga cikin ƴaƴanka ba danka bane ba danka bane laysa min ahlika ka daina cewa ɗana ne hmm? saboda ka san tsakanin ɗa da uba dan ya ga zai halaka annabi nuhu ga tausayi to sai kira shi hmm? wana da nuhun ibnahu abu kira ne ya bunayya irkab ma'ana eh zo ka hau tare da mu to don kare bata maka ne lokaci Allah ya ce a'a innahu wannan yaron da ka gani wasu da ce haka da ana amma haza laysa bi sahih eh qur'ani bai sarraha ba innahu laysa min ahlika cire shi daga cikin yayanka me dalili innahu amalun ghayru salih kai daban shi daban kai musulunci kake shi kuma duniya babu abin da yake kyama sai musulunci to ya za a yi zamo danka to Allah ya kiyaye to shi da yace wa min al ahli tas'adul wuzara'u ai daga cikin iyali ne mataimaka su ma za su samu ɗaukaka kamar yadda sayyidina ali yake wazirin manzon Allah ya samu ɗaukaka saboda yana daga cikin ahalin manzon Allah lam yazidhu kashful ghita'i yaqina shine wanda aka samu wanda shi sayyidina ali kashful ghita yayi rufi lam yazidhu yaqinan bai kara masa imani ba da an ruwaito yana cewa wallahi لو كشف عني الغطاء ما زدت يقينا da duk abin da an rufe a fito min shi a fili ina ganin sa yace to wannan ba zai kara min imani ba sama ga wanda nake akai eh da za a dauko aljanna karara in baka gane ba karara in ganta in ga wuta karara in ga ubangiji karara to wannan ba zai sa wai in kara imani sama ga wanda nake da shi ba ko na gani ko ban gani ba dai na yi imani to haka haka ruwaito yana faɗan tsaye da ali radiyallahu anhu to shi da yace lam yazidhu yaqinan yaqina nan imani ba zai ƙara masa imani ba kashful gita yayi rufi bal huwa shamsu alaihi gidau bal ba haka ba huwa shamsu shi sai da na ali kamar rana ce ma alaihi gibawu ba wani rufi da attare da shi idan kaga rana da ta fito ba abin da ya isa ya rufe ta ko akwai babu to haka sai da na ali shi bai da wani rufi Eh, imani ya riga ya cika zuciyarsa to kaga mai irin wannan magana ba zai ce bai son ahlul bait ba ba zai ce bai son sayyidina ali ba wa bi baqi ashabika al muzhiri at tartiba fima tafdiluhum wal wala'u to haka ina hada ka da Allah game da sauran ah, sahabbanka sune waɗanda bai ambata ba yanzu ya ambaci guda hudu saura guda shida al'asharatu al-mubashsharuna bil janna yake cewa tafdiluhum ko fifita su su wayannan goma din da aka da za a ambata cikon su walwala'u da kuma kaunar su al-muzhir tartiba eh yana bayyanar da wannan tartibi wannan jerin gwanon da aka kawo maka su ɗaya bayan ɗaya daga wani sai wani to haka hawa wajen falala haka suke ma'ana falalar sirri na abubakar shi yasa aka fara da shi sannan aka zo da umar sannan aka zo da usman sannan aka zo da ali sannan saura su kuma za su biyo baya to shi ne yake faɗa a nanan ga tafdiluhum walwala'u fifita su da kuma ƙaunarsu almuzhir tartiba wanda yana bayyanar da wannan jeruntuwa tasu fima ga abinda wato ya shafe su na daraja da kuma fifiko to shi da ce falhati alkhairi falhati alkhairi an yi masa tasirifi saboda idafa mamnu'un ne min sarf cikin sharuɗa kamar da muka abbata ko shine Allah ya kuna mudafan ila gairi duk wani suna al-mamnu' min sarf to sharaɗin shi ne kar a idafasa zuwa ga wani abu sannan in wanda yake karɓa alif da lamin ne kuma kar a sa masa alif da lam to talha mamnu'un ne min sarf an gani yawwa limaza lil alamiyya sannan wata ne wata ne bitta suna ne wanda yake al-mushtarik bayin zakari wal unsa mace ana yace mata talhatu namiji ma ana yace mai talhatu talhatil khairi sai talha na alkhairi mun san talha ko murtadihi ko wanda yake murtadihi abin yardarsa ne rafiƙan wajen abokin zama mana annabi sallallahu alaihi sallama ya yadda da shi ya zaɓe shi abokin zama kusan mafi yawanci an ga annabi sallallahu alaihi sallama in yana tafiya to yakan kira talha bin ubaidillah ko su zauna tare ko su je wani wuri su dawo ya ce wahidan kuma shi ne makaɗaici shi kaɗai yau ranar da farratin rufaƙa'u ranar da abokai suka gudu ranar uhudu kenan kusan sahabbai gudu suka yi a tun sai da na umar duk jaruntarsu to cikin wanda bai gudu ba falha na ciki shi bai gudu ba yana cikin waɗanda ba su gudu ba da shi da sai da na ali daidai ku ne haka ba su wuce uku ko hudu ba a wani saura gudu suka yi eh to wanda ya daga cikin abin da shi'a suke sukan sai da na'u ba cewa ai ya gudu ya gudu ranar uhudu wanda ai ba suka ba ne domin da aka gudu an dawo duk wanda ya gudu to ya dawo to me matsala waɗanda ba su dawo ba ragowa ne na munafukai kuma an san sunansu sahabbai sun faɗe su rubuce sunayensu yake a cikin littattafai ba wani abu wanda yake ɓoyayye ba ne haka waɗanda suka gudu kuma suka dawo kuma Allah ya faɗa shi Allah da kansa ya faɗa sun gudu kuma sun sake dawowa to amma duk da haka dai sai dai an zaga to na biyar kenan sai na gaba wa hawariyika sai mai taimakonka shine az-zubairi abil qarmi eh wanda yake baban jarunta al-qarmu shine ash-shaja'a jarunta mun karanta a dan darani yake cewa allazi wannan da an jabat bihi asma'u wanda asma'u bintu abi bakarin da ya sayi na abubakar ta haifi ɗa shine abdullahi bin zubair an gani ta hanyar mijinta shi a zubairu saboda haka lokacin da aka yi hijira to asma'u ita an mace ta farko da ta fara haihuwa daga cikin matan almuhajirun kuma ɗa na farko wanda aka fara haihuwa daga cikin almuhajirun shine abdullahi bin zubair wasafiyai ne da kuma zaɓaɓɓu guda biyu tau'ama alfadli wanda suke tagwayen falala tagwaye na falala ba na haihuwa ba mun san tagwaye ko su ne sa'adin sa'ad bin abi waqas wa sa'id bin zaid sa'id bin zaid sa'id bin zaid shi ma ya daga cikin al'asharatu al-mubashsharuna iz uddatil asfiya'u iz a lokacin da uddat ake lissafi al'asfiya uzababbu to su ma wa'annan dole a san su dole a sa sa'ad ibn abi waqas dole a sa kuma sa'id ibn zaid wa ibn affa wa ibn auf na gaba sai ibn auf shine abdurrahman bin auf man wannan da hawwanat nafsuhu ad-dunya wanda rayuwar shi ta wulakanta duniya kai ba duniya kake so ba to shi rayuwarsa ba ta ɗau duniya komai ba eh yana cikin waɗanda Allah ya ba duniya amma ya yi watsi da ita shi ba wai nema yake yi ba bi ne take yi yana gudu Abdurrahman bin Aufin ba sannan ga yawan kyauta shi ma yace bi bazlin eh saboda yawan bayar da ita duniya dama duk wanda kaga yana yawan bayar da duniya ba ta da muhimmanci a wurin sa marowaci shine wanda duniya take da kima eh yumidduhu isra'u wanda kuma matsalar shi karamar da Allah ya masa shi duk sanda ya kyauta sai dukiyar ta karu son ya kai ta kare kuma ta ki karewa da shi ne isra'u ƙari yamidduhu yana ƙara mata bazilin wannan kyautar da yake bayarwa duk sanda ya ba talakawa ya ba miskine ya yi sadaka to sai duke tashi ta yi ta ƙaruwa ta yi ta ƙaruwa ta yi ta ƙaruwa shi kuma son yake ta ƙare ya dawo bai da komai ya huta me yasa ya ce to saboda manzo Allah ya ce al-muqsiruna yawmal qiyamati humul muqilluna yawmal al-muqsiruna fid dunya humul muƙilluna yau malkiyama wadanda suka fi kowa tarin dukiya a duniya to su sun kafe zama 'yan kaɗan a lahira ta fuskar lada ba su da lada wadanda sun kafe kowa tarin dukiya ko su ne almuksiruna fi duniya humul muƙilluna ko humul aƙalluna fi fil akhirah to wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa shi duniya ba ta da kima a wurinsa wal mukanna aba ubaidata na gaba sai wanda ake wa kunya abu fulani shine aba ubaidata wato abu ubaida kenan amir ibn jarrah sunansa amir id lokacin da ya azi ilai yake jinginuwa zuwa gare shi al'umana ul'amanata eh wato masu bayar da amana lokacin da suke jingina masa amana shi mutum ne wanda shi kuma a zamaninsa ba wanda ya kai amana kamarsa saboda tsananin amana saman Allah ya same da aminu hazihil umma don shi dai aka samu har ya bar duniya babu wanda ya taba korafi kawo matsalar cewa abu ubaida ya zalunce shi shi yasa manzo Allah ya sa mai anta aminu hadhihi al-umma don kai kowa ya yarda da kai da maki da masoyi ba wanda zai ce ka ci amana sa ka zalunce shi al'umma na masu amana su sun ka jingina mai cewa mai amana ne daga cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bi'ammaika haka kuma ina haɗa ka da to ya gama da al'ashara al-mubashsharuna bil janna sai idan zai faɗi sauran ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ammaika haka ina haɗa ka da amminka amminka guda biyu eh shine Hamza da kuma al-Abbas eh Hamza da al-Abbas eh dukkaninsu ‘yan uwan mahaifin annabi sallallahu Alaihi sallama nayyarai falakil majidi su ne masu haske na falakin baiwa su ne masu hasken falaki na baiwa shine kyauta Allah ya ba su girma ya kuma ba su kyauta dama almajidu shine girma wanda akwai kyautatawa tare da shi to su waɗannan baffanin na annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Hamza da Al-Abbas to nayyurai falakil majri su ne masu haske ga falakin girma falaki shine asalinsa falak shine masaukin taurari an gane ko masaukin rana ko wata asali shine falaki wata duniya ce ta daban to shine ya kamanta girmansu faɗin girmansu da darajarsu da ainihin wannan falaki din wa kullum kuma kowanne daga cikinsu ita'u bayar da kyauta a tahuminka ya zo mishi daga gare ka sallallahu alaihi wasallam wa bi ummi asibitaini haka ina haɗa ka da mahaifiyar jikokin nan naka guda biyu ita ce fatima radiyallahu anha zauji aliyin mata ce ga ali wanda an ambace shi a baya eh as-sibtayn shine al-hasan da al-husayn wa baniha kuma ina hada ka da ƴaƴanta sune al-hasan da husayn wa man hawathu al-aba'u kai da duk wanda wannan rigat ko wannan al-kibba ta kunsa da ake kira ahlul aba'i hmm yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya lullube su da mayafi yace haula'i ahlul baiti to duk wanda wannan shine akwai alhassan akwai alhussein sannan akwai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai fatima sannan akwai shi ali to waɗanda su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya lullube da mayafi yace haula'i ahlul bait to ne a cikin hujjar shi'a kan cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa cikin ahlul bait saboda ummu salma ta nemi ta shiga annabi ya ce a'a ke kina na akan matsayinki sai bai bari ta shiga cikin wannan mai sai suka ce to kenan mata adabi ba sa cikin ahlu kuma ya ce haula ya ahlu bait to wannan ai ba hasure ba wannan kawai dai kamar ka ambaci cikin abu ka ambaci a hammu wanda yafi muhimmanci ko yafi daraja sai ka kyale sauran yawa ai kaga zuriya Abbas ba ta cikin wannan mayafin zuriya Hamza shi ba ta cikin wannan mayafin zuriya Ja'far ba ta cikin wannan mayafin to su ko ya za a yi da su in ma kun ce matan annabi ba sa ciki to su ko waɗancan ma to kaga annabi kenan ba hasur yake yi ba an gani yawwa kawai dai saboda su suka fi kusanci da shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi haka don ya bayyana matsayin su a ba wai don su kadai ne ahlul bait duk wanda ba su ba ahlul bait bane mm wa bi azwajikal lawati haka ina hada ka da matanka allawati waɗannan da tasharrafna suka samu ɗaukaka bi an sanahunna minka bina'u domin abin da ya katangance su ya tsare su minka daga gare ka bina'u shine tarewar da ka yi da su duk matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ya tare da ita shike a duniya ba wanda zai koma aurenta kuma ta zan uwar duk wani musulmin kirki in dai shi musulmi ne eh yawa wa azwajuhu ummahatuhu eh to haka duk wanda ya zagi wata mata ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zagi uwarsa ya zagi ya zagi uwa sai to kaga sai yake ba ta Allah adad sai ya ce wa azwaju da yazo kawai sai ya dunkule matan ba ce da wance da wance da wance da wance ba to haka duk wanda ya tabbata matar annabi ce to shikenan in dai kai musulmi ne Allah ya ce uwarka ce to ya za ka yi mai hankali na zagin uwa ta to ya za ka zo kana zagin aisha inna Allah ya amurukum an tazbahu bakara bakara ka ce aisha ake ne fi sabilillah abinda ake ba da labari zamanin annabi musa wai kuma ka ɗauko shi ka kawo shi zamanin annabi kai Allah ya ƙara kawo muna shirya ya ce al'amana al'amana ina nema aminci ina nema aminci wannan ana kiransa al'igira a babin na hau al'igira kwaɗaitarwa an gani ai atulubul amana atulubul amana to shi ne sai a shafi fi'ili kawai sai a ce al'amana al'amana ko alkira'ata alkira'ata yawa akwai kishiyansa kuma a tahzir kama allaha allaha ma'ana ku kiyaye allah ku kiyaye allah to a tahzir wal igira haka suke yi inna fu'adi hakika zuciyata hawa fili ne fayyau ba komai cikinta min zunubin saboda wasu irin zunubai a taituhunna da na aikata su ba abin da a cikin zuciyata sai fili wa af'idatuhum hawa to wannan shine zukatansu fili ne ba komai yamci suke ba imani ba tsoron Allah babu ikhlasi kad tamassaktu haqiqa na yi riko min wadadika daga kaunarka bil habli da yagiya allazi wannan ya giyar ya ce istamsakat bihi shufa'au masu ceto su ma ita suka riƙa har suka samu damar su ma su yi ceto su ceci wani to ni ma da ita na yi riƙo shine na ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda haga ya yi ceto ko an cece shi to masoyin manzon Allah ne wa aballahu Allah ya ki an ya masani ya su'u cuta ta same ni bi halin da kowane irin hali nan duniya da ma lahira wali ya tabbata gare ni ilaika zuwa gare ka iltija'u neman mafaka da malaba kadira jauna ka haƙiƙa mun ƙaunace rahamarka lil umuri saboda wasu al'amurra allati wanda wannan al'amurra ɗin ya ce abraduha ba abradaha ba abraduha fi qulubina ko an ganshi ko abraduha abinda yasa ta abinda yasa ta tafi sanyi yasa ta zamo mafi sanyi fi qulubina a cikin zukatanmu ramba'u shine dutse mai zafi akwai wani dutse mai zafi to shi yasa waɗannan al'amurra suka zamo masu sanyi a cikin ainihin zukatanmu dutse mai zafi shi ne yana nufin zuciya zuciya ko so ko kuma kaunar da yake da shauƙinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan abinda an mai sanyi yana nufin fatansa da samun ceton annabi sallallahu alaihi sallama da kuma samun rahamar annabi a samun rahamar Allah madaukakin sarki wa ataina ilayka mun zo maka ko an sa'a faƙarin muna ramammun talauci talauci ma ya mai da mu ramammu mana ba mu da komai na aiki mun zo empty ba lada ba sallah mai kyau ba zakka ta kware ba aikin haji na kware saboda haka mun zo maka muna masu rama ta fuskar talauci mana ta fuskar ayyuka ya ce hamalatna an ba'u kuma ga shi raƙumma masu rama su suka ɗauko mu ilal gina zuwa ga neman wadata su ne raƙumman da muka hayo yana nufin zukata zukatan abin da ke cikin zukata na ƙaunar annabi sallallahu sallam shi ne ya kamanta da raƙumma ramanmu an gane wannan sannan zunubai sun zo sun kwashe lada so da haka shi su ga su empty ba komai tare da suna aiki kyakkyawa sannan abinda sun ka hayo kuma ya sadar da su kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dabbobi ne masu rahama shine abin da ke cikin zukata na kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan son ba wani so ne wanda yake mai karfi sosai ba wabawat hajatu nafsi nafsin hajatu nafsin bukatoci da ke cikin rai wantawat ta dunkule ta suturce ta ɓoye dure a cikin zukata kuma ga shi malahan tiwa'u ba wani ɓoyo da ya tabbata gare ta annada ya daika daga barin samun damshin da ke hannunka na kyauta shine bai wanda ke cikin hannayenka ba mu da makawa ma'ana akwai wasu bukatoci muna na a ba sai mun faɗa ba muna neman biyan bukatarsu an gane sannan kuma ai dama zukatan namu babu wani marufi ko kuma waɗannan bukatocin babu wani abu da ya rufe su daga barin samun kyautar hannayenka ma'ana duka daina yana bayani ne akan bukatoci da sauran duka wanda yana ishara ne kan littafin ya yi kusan karewa to shi da zai ci gaba da tawassuli har zuwa ƙarshen littafin abinda za a karanta kenan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته